wankan طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ya sake hada mu a wannan safiya safiyar lahadi 12 ga watan jumada al'ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1434 wanda yake daidai da 24 ga watan uku a shekara ta 2013 kuma kame da muka saba yau za mu ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin arahik al-maktub na malam safiyar rahman al-mubarak furi inda za mu tashi yau insha Allah shi ne inda malamin ya ba mu ƙisar yadda aka kashe ɗaya daga cikin jagororin yahudawa a madina wanda suke makirci da mummunan nufi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da addinin musulunci wannan abu kuma an yi shi ne da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wani mutum ɗaya ne ya yi gaban kansa ya je aikata hakan ba shi yasa ya sama matashiyar suna ƙatlu ka'ab ibn al-ashraf ƙatlu ka'ab ibn al-ashraf kisan wato ka'ab ibn al-ashraf sunansa kenan yace kana ka'ab ibn al-ashraf min ashadd al-yahudi hinqan 'ala al-islam wal muslimin shi ka'ab ibn al-ashraf dinnan a cikin yahudawa shine mafi tsananin su ko yana cikin mafi tsananin su wajen mummunan nufi akan musulunci da musulmi da musulmi baki daya shi ne wato zuciyarka ta kone saboda ƙiyayya mana tsabar baƙin ciki da damuwa akan ba ka san wani abu wani shi ake nufi da hankan ya ce wa iza'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma wajen cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sa damuwa wa tazahuran bidda'wati ila harbihi hakanan kuma da bayyanawa wato wajen ma'ana ya fi kowa bayyana a fito ƙuru-ƙuru a nuna kira zuwa ga yaƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kana min ƙabilace tai shi wannan ka'ab ibn al-ashraf yana cikin ƙabilan tai mun sani yahudawa a madina daɗewar da suka yi lokacin da al'asu wal khazara suka zo manan suka same su kuma alaƙa ta yau da kullum ta sa sun haɗe ko in ce yadda suke abubuwansu kamar larabawa komai har nasabarsu da sunayensu komai irin na larabawa suke yi don haka shi yasa za mu ji sunayen nasu ba yadda sauran yahuda suke a wasu wurare suke ba kamar yadda kasan larabawa da ƙabilu ƙabilu da komai haka suke bal ana ɗaukar su kamar larabawa ne amma dai su a junansu da kuma mazaunan garin sun san kowanne an san asalinsa to yana daga kabilan tsayi kabilan tsayi kuma kabila ce ta larabawa min bani nabahan daga gefen ko fakhidin banu nabahan wa ummuhu min bani nadir uwarsa kuma daga kabilar yahudawan banu nadir take kaga ashe mahaifinsa asalinsa da kabilan balarabe amma uwarsa ba yahudiya kuma mun san dama mutum yana zama ba yahudi ne a aƙidar yahudawa idan mai in uwa ce ta haife shi ma'ana uwa ba yahudiya in ta haifi mutum to ba yahudi ne ba ruwansu da uba yau ba uba suke kallo ba yau ba a kula da uba wajen sanin nasabar mutum da asalinsa ko zamansa ba yahudi wannan ka'idar addini kenan nasu da haka duk wanda uwa ba yahudiya ta tsuguna ta haife shi to shine ba yahudi sawa'un kowa ya babansa to shine yake cewa wa kana ghaniyan mutrifan kuma sannan mawadaci ne mai fantamawa sosai mai kashe dukiya mai morewa shine ma'ana mutrifin ma'rufan bi jamalihi fil arab kuma sananne ne a cikin larabawa yana cikin kyawawa ma'ana masu kyakkyawar sifa sha'iran min shu'ara'iha kuma mawaki ne daga cikin mawakan larabawa wa kana hisnuhu fi sharqi janubil madinati yana da wani ko wata fada wadda na baku labari gidansa inda ya katange shi shine ake ce muhisin inda ya hau ya sa wato makari ta ko'ina bayan da za a zo masa to wannan wuri nasa ko gidansa yana wato gabashin kudancin ko ka ce wato kudu maso gabas na wato garin madina na ba mu labarinsa kwanaki khalfa diyar banin nadir can a bayan gidajen wato ƙabilan banin nadir daga cikin yahudawa walamma balaghahu awwalu khabarin an intisaril musulmin yayin da labarin farko ya zo masa cewa musulmi sun ci nasara a yakin badar wa kutila sanadidu ƙuraishin kuma an kashe gaggagaggan wato ƙuraishawa fi badarin a yakin badar ƙala sai ya ce a haƙƙun hada yanzu wannan abin da ya auku da gaske ne ko ya auku cewa manya-manyan ƙuraishawan nan an kashe su kuma musulmi ne suka yi musu wannan kisan ha'ula'i ashraful arab waɗannan fa sune manya-manyan da muke ji da su a larabawa baki ɗaya wa mulukun nasu sune sarakunan mutane wallahi in kana muhammadun asaba ha'ula'i alqauma labatnul ardi khairun min zahriha yace wallahi in dai har muhammadu ya samu waɗannan ya ci nasara a kansu ya kakkashe musu waɗannan manya-manyan mutane to haƙiƙa cikin ƙasa shi ne mafi alherin mutum ya zauna fiye da bayanta ma'ana gwandama mutum ya mutu eh shi ne abin da yake faɗi to ya ce walan mata aka da ladaiki khabar yayin da labarin ya tabbata cewa lalle an kashe waɗannan mutane a yaƙin badar an kuma musulmi sun ci nasara in ba'atha aduwullahi shikenan sai wannan makiyin Allah ya zabura ya haju rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya zabura yana wato yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin da kuma musulmi wa yamdahu aduwahum yana kuma yaban abokan gabansu dama babban abin da mutum in ya samu kansa irin wannan yanayi yake yin abin da zai saisaita masa zuciya shine ya faɗi wani abu kalmomi marasa kyau akan abun abokin gabansa ya rika yaban kuma wane ne abokin gaban wannan abokin gaban nasa sai rika yabansa yana ɗaukaka shi wa yuharribuhum alaihim kuma yana zaburar da su yana jan hankalinsu su zo su yaƙi musulmi ma'ana a cikin waƙe-waƙensa tun da mawaƙi ne zai yi waƙe da zai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncinsa sannan kuma ya yi waƙe ya yabi ƙuraishawa kafirai ya ja hankalinsu cewa karfa ku yadda ku tashi ku yaƙe shi shi ne ma'anan yi harribuhun taharidi shi ne kai ziga mutane su fito su yi wani abu ya ce walam yarda bi hadal qadri hatta rakiba ila ƙuraishin kai hakan ma bai ishe shi ba bai wadatu da wannan gwargwadon abin da yake yi na waƙe da zambo a wajen yin waƙe ba hatta rakiba ila quraishin sai da yi tafiya takanas ya hau abin hawansa ya tafi zuwa gun quraishawan ma'ana ya tafi makka fa nazala ala al-muttalib ibn abi wada'at as-sahmi ya sauka da yaje maka ya sauka a wurin al-muttalib ibn abi wada'a as-sahmi wa ja'ala yanshidu al-ash'ara ويبكي فيها على ويبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين shine ya dora ya rika yin waƙe yana ambatan abubuwan kamar yana ko yana yin kuka ga waɗanda aka kashe aka jefa su a rijiya in ba ku manta ba waɗanda aka kashe daga cikin kafirai a yakin badar aina annabi sallallahu alaihi wasallam ya da umarni a jefa su cikin rijiya ko shine alqalib yawwa ko aka tona rami za ka ce ko tsohuwar rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefa su a ciki su waɗannan wato mushrikai to a lokacin sai shi wannan mutumi yana waƙe yana tuno sunayen waɗannan mutane yana yin kamar yana koke a kai yana kuka ya an kashe wane an kashe wane yau ina wane ne yau shi ma babu shi bayansa mana tasa ta ƙare wa yuthiru bidhalika hafa'idhahum yana amfani da wannan dan ya zaburar da in an ce asara ya tsokani ya harbar da ya zaburar da hafa'idhahum hafa'id nan ana nufin ghadabahum bacin ransu da kuma kishinsu ya tayar musu da hankali kasan idan an kashe maka dan uwa sai wani kuma ya zo ya yi waƙe yana yabanka kai mutumin kirki ne an ma an zalunce ka an yi kaza an yi kaza to yanzu za ka zabura kuma ka je ka aikata wani abu kullum daga cikin hanyoyin da ake bi wajen a iya tada hankali a gun wasu mutane shine dama a nuna an zalunce su ka zo ka sa mutum kai ta ziga shi ka ce an fa zalunce ka an maka kaza an yi kaza an yi kaza to kai kuma a lokacin sai hankalinka ya tashi sai ka zabura za ka aikata duk abin da zuciyarka ta raya maka to wannan abin da yake so ya yi kenan a wa yuzki hiqdahum kuma yana wasa wannan mummunan hikidin da ke zuciyarsu alal nabi sallallahu alaihi wasallam wato mummunar gaba da take kwance a zuciyarsu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wasa ta shine yuzki kamar yadda za a wasa wuka in za a yanka shi haka ake cewa azka wa yad'uhum ila harbihi kuma yana kiran yana kiran su qurayshawan lalle su tanadin abin da za su yi dan su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa indama kana bi makkata yayin da ya shiga makka sa'alahu abu sufyan wal mushrikuna sai abu sufyan da kuma sauran mushrikai a makka suka tambaye shi adinu na a habbu ilaika am dinu muhammadin wa ashabihi addininmu ka fi so ko addinin muhammadu da sahabbansa wa ayyul fariqaini ahda sabilan kuma a cikinmu wanne bangare ne yafi shiruwa zuwa ga hanya wanda zaka ce su ne akan hanya kaji mai bautar gunki wace hanya yake kai ko faƙala sai shi wannan bai hudan ya ce antum ahda minhum sabilan ai ku kun fi su shirya ku ne akan hanya yake gaya wa mushrikai su ne akan hanya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa afdalu kuma ku ne mafifita kun fi su daraja wa fi dhalika anzalallahu ta'ala dangane da wannan ne Allah madaukaki ya saukar da aya cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila alam tara shin baka ga waɗannan waɗanda utu an ba su nasiban min alkitabi wani rabo wani yanki na littafi yahudawa kenan ko ai an ba su wani littafi at-taura yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da sihiri da kuma duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba akwai maganganu malamai akan tafsirin al jibti wat taghut wannan yana cikin ashharuha amma akwai wasu aqwalin wajen biyar duba littafai da suke magana akan wannan littafan tauhidi da yawa shuruhin kitabut tauhid akwai wannan magana a ciki yace wa yaqulun kuma suna cewa lil ladina kafaru suna cewa waɗanda suka kafirta wannan shine sunan mushrikai galibi a cikin alkur'ani kuna fahimta allazina kafaru ko almushrikun Allah madauki yana amfani da wannan sunan a cikin alkur'ani da yawa in ya faɗe shi kuma yana nufin suwa yana nufin waɗanda suke bautawa gumaka ba ahlul kitabi ba ahlul kitabi Allah subhanahu wata'ala duk da yayi hukuncin cewa yayi musu hukuncin kafirai ne ba wai ba kafirai bane to amma wajen magana da su in zai magana da su yakan ce ya ahlul kitabi don talattufi da jan hankalinsu da tuna musu cewa an taɓa ba su littafi to ga wani ma an ba shi littafi ku sakko ku sassauta ƙasa ku zo ku imani da shi mun fahimci abin yawwa shi sa sau da yawa za ka ga allah maɗuki yana faɗin kamar inda yake cewa lataji dan na ashaddan nasi adawata lilladina amanu ladina alyahuda sai ce walladina ashraku kaga duk da cewa duk kafirai ne amma sai ce waɗannan alyahud waɗancan kuma alladina ashraku tare da cewa a cikin yahudu da nasaran ana samun shirka ina fata fahimci abin amma galibin suna dama kaga sai sake cewa lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kaga nan ya musu ya musu hukuncin duk kafirai ne lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushriki naka an ce al mushriki ko alladhina kafaru alqur'ani yana nufin qurayshawa masu bautar wato gunki ko in ce dai masu bautar gumaka mm ahlul kitabi kuma kafirai ne amma in an zo magana yakan ce musu ahlul kitabi to anan shine Allah madauki yake bamu labari yadda waɗannan mutane su yahudawa kenan wanda su ake nufi wanda aka baiwa nasibin min alkitabi sun yi imani da jibci wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru kuma in sun zo gun kafirai wato mushrikai masu bautawa gumaka sai su ce da su ha'ula'i ai su waɗannan kafiran ma'ana kamar maimakon yadda aka ɗauko misali da gaiba sai aka koma kuma khitab kun fahimci me abin da nake nufi ai labarin ya taho ne da gaiba mai ma'anin gaiba ana ba da labarin wanda baya nan ne wai quluna lil ladina kafaru mun gane suna cewa waɗanda suke kafirai haula'i ahda min alladhina amanu sabila waɗannan su ne waɗanda suka fi wato zama akan hanya su ne shiryayyu fiye da waɗanda suka yi imani mun fahimci abin wannan shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya a nan wurin thumma raja'a ka'abun ila al-madinati ala tilka al-hali to take a lokacin nan kuma sai ka'ab ibn al-ashraf sai ya komo madina wa akhadha yushabbibu fi ash'arihi bi nisa'il sahabati sai kuma ya rika yin waƙe har yanzu yana ghazali da matan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun san gazal agun mawaka matsala'in waƙoƙi galibi sukan fara su da gazal don wani abu na maganar masoyiya kaza da kaza sukan fara da shi kafin su shiga su faɗi ko da wani abu suke so su yi waƙar a kai wani shi ake ce magazal faɗin wani abu na mace ko a siffanta mace ko ka dangana ta zuwa gare ka wannan sanannen abu ne agun mawaka suna yi to sai rika ɗaukar wannan abu yana ambatan matan sahabbai yana waƙe a kansu kamar mutum ya faɗi cewa wance budurwarsa ce wance sun taɓa kaza da ita mun fahimci wannan to shi kuma faga shi bai hude ne sai yake yin waƙe yake ambatan matan musulmi yana irin wannan abin da su tunda za a faɗi suna ai kaga ba kawai cewa yayi budurwarsa ko makamancin wannan ba a'a suna yake faɗi matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cutar da su wa yu'dhihi yana cutar da su bi salatati lisanihi ashadda al-idha'i wato da harshensa mara tsafta an ce sali'in an ce insan salitul lisan mutumin da yake ya saki harshensa yana faɗin abin da yake so da ashariya da zagi da cin mutunci ma'ana mutumin da ba shi da kunya ana ce masa salitul lisani zai iya gaya wa kowa abin da ya ga dama haka laraba suke kiransa shine kuma wannan abin in mutum yana da shi ana ce masa yana da salatatul lisani ma'ana harshe kamar ka ce masa yana da harshe mara kunya yawwa zai faɗi abin da ya ga dama a cikin waƙensa to zai kawo sunan matan sahabbai kuma yana cutar da su da wannan waƙe nasa wahina idin to a lokacin ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da labari ya tabbata ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lika'b ibn al-ashraf waye a cikin ku zai mun maganin ka'ab ibn al-ashraf inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'innahu azallaha wa rasulahu domin kuwa ya fa cutar da Allah ya cutar da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana ya faɗi maganganu marasa kyau dangane da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fanta da balahu Muhammadu bin Maslamata a lokacin Muhammadu bin Maslama in ta daba an ce in ta daba ya ce gani ya Rasulullahi ya fito da kansa ya ba da kansa wa Abbadu bin Bishirin hakanan Abbadu bin Bishir wa abu na'ila da kuma abu na'ila wasu muhu sunansa silkan ibn salama wa huwa ahu ka'abin minar raba'ati sun uwa ɗaya ta uwa wata mace guda ta shayar da su nono da shi da shi wancan ka'ab ibn al-ashraf ne ma'ana ɗan uwansa ne wajen shayarwa da abu na'ila da ka'ab ibn al-ashraf ba yahudan da za a je a yi ma wannan abu muna fahimta to sun sha nono ɗaya don haka ɗan uwa ne su biyun minan raba'a yawwa ba yan uwa da da ka ce uwa ɗaya uba ɗaya ya haife su ba ma'ana yan uwa ne da wata uwa ta shayar da su nono ma'ana sun sha nono da ɗaya wal harith ibn aus da kuma al harith ibn aus wa abu abs ibn jabrin da kuma abu aus ibn jabrin dukkan waɗannan su ne suka wato kama wasu a wasu riwayoyin shi muhammadu bin maslama da abu na'ila su suka ɗauki wannan sai kuma suka jawo wasu mutanen ta hanyar dabarar da za mu ji yadda suka yi wa kana qa'idu hadhihi al-mafrazati muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama shine shugaban ko kace wa kana qa'ida hadhihi al-mafrazati muhammad ibn maslamata muhammad ibn maslama shine shugaban wannan wato yanki da za su fita su yi wannan aiki din in an ce mafaraza mun yi wannan a makon da ya gabata ko wannan kalmar ta wuce ma'ana an ce mafaraza wani yanki na mutane group yawwa to shugaban wannan tawaga shine muhammad ibn maslama wa tufidu riwayatu fi qatl fi qatl ka'b ibn al-ashraf riwayoyin da suka zo akan kisan al-ka'b ko ka'b ibn al-ashraf suna fa'idantar da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma qala yayin da yace man li ka'b ibn al-ashraf wane ne zai mun maganin ka'b ibn al-ashraf yayin da ya faɗi wannan ya sanar da ita a cikin sahabbai fa innahu qad adha Allah wa rasuluhu cewa ya cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya faɗi wannan qama muhammad ibn maslama fa qala sai muhammad ibn maslama ya miƙe muhammad ibn maslama yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin kuma mutanen da lokacin da aka zo fitina bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zamanin Abubakar bayan zamanin Umar bayan zamanin Uthman lokacin da aka yi fitina tsakanin musulmi tsakanin gefen Ali da gefen Muawiya radiyallahu anhuma ajma'in a lokacin da aka yi wannan suna cikin sahabban da suka koma gefe suka ki shiga cikin rikici domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya masa hadisi cewa kada ka kashe wani mutum musulmi shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya fita lokacin da fitinan nan ta faru kai ya fita bayan gari ya kama takwabinsa ya karya shi yace shikenan shi ba zai taba amfani da takwabinsa kuma ya kashe musulmi ba don haka shi yasa bai shiga cikin wannan bangare daya ko gefen Ali ko gefen Muawiya ba kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma su Abdullah ibn Umar duk suna cikin waɗanda suka dauki irin wannan mataki ba a yi wannan fitina da su ba to wannan shine Muhammad ibn Maslama wannan kafin a zo wannan lokacin ne to a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana fa qala sai yace ana ya rasulullah gani ya manzan Allah a tuhibbu an aktula kana so in kashe shi qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kaga wannan izini ne daga daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace fa adalli an aqula shay'an to ba ni ko an uqawila shay'an ba ni izinin in faɗi wata magana ma'ana in ƙirƙiri wata magana da za ta zama ita ce sababin da zan kusance shi har mai magana domin kisa irin wannan kisa ne da ake ce ma kisan wato da za a je a sami mutum a gida cikin aminci a kashe shi domin in za a je masa da shiri to fitinanne ne ma'ana ya san abin da zai yi dole sai an yi dabara shi ne shi muhammadu bin maslama ya nemi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izinin ya kirkiri wata isa ta ƙarya ya yi amfani da ita don ya kai ga yin wannan abu da izini shi ma mun fahimci wannan yawwa to shi ne kala sai annabi sallallahu alaihi ya ce kul faɗi abin da kake so fa atahu muhammad ibn maslamata shine muhammad ibn maslama ibn maslama yaje wurin ka'ab ibn al-ashraf fa qala sai yace inna hadha ar-rajula qad sa'alana sadaqatan wannan mutumin fa yana nufin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je wurinsa ne kamar yana nuna sufa annabi ya kuntata musu kunga wannan abu shi yasa ya nemi izini domin bai halatta mutum ya je wannan ƙaryar ba haka idan ba annabi ne ya bashi izini ba yawwa shine sai yake cewa inna hadhar rajula wannan mutumi qad sa'alana sadaqatan ya tambaye mu lalle mu bashi zakka mu kawo kuɗi a bashi wa innahu qad annana kuma wallahi ya wahal da mu ya kuntata mana sosai shine annana an ce annahu ma'ana shaddada alaihi wa at'abahu ya kuntata mana wallahi ya ce wai sai mun kawo kuɗi mai yawa kaga ko duk mutumin da yake makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin ga wani ya zo ya kawo karar annabi ya matsa wa mutane ai zai yadda da shi sai ya saki jiki da shi wannan shine dama sharrin idan mutum ya yi wannan ta ɓangaren munafinci sharrin munafinci kenan ka je nan da wata fuska ka je can da wata fuska shi yasa domin kada mutum ya zama cewa munafiki sai nemi izinin ya rasula ka bani izinin in kirkiri wata magana ta ƙarya in faɗa don in samu yadda zan yadda mu yi wata hulɗa da mutumin nan har a kai ga azartar da abin da kake so a yi da fatan kuna ganewa ƙala ka abun sai ka abu ya ce wallahi latamallunnahu wallahi sai kun kosa da shi ai ma'ana haka zai ci gaba da muku har sai kun kosa da kanku kun yi watsi da shi shine latamallunnahu qala muhammad ibn maslama sai muhammad ibn maslama ya ce masa fa inna qad qad ittaba'nahu mu fa mun bi shi ne fala nuhibbu an nada'ahu kada kaga muna tare da shi dama ba ma so ne mu rabu da shi hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru sha'nuhu so muke dai mu ga yadda lamarin nasa zai kare muna dai bin sa ne dai haka dai mu je dai dan mu ga yaya a ƙarshe ya za a kare da shi mm wa qad aradna an tuslifana wasqan aw wasqaini abinda muka zo yanzu dama shine muna so ka ba mu rance ka ba mu rance na ausuki ɗaya ko ausuki biyu wasaƙo shi ne mai kun karanta babin zakka ko mai wasaƙ cikin kayan abinci in abin nan ma'auni harkar awun abinci sa'i 60 shi ne ausuki ɗaya mun gane yawwa kamar ka ce babban buhu burga mai yawwa wanda yake zai ɗauki sa'i kamar abin nan sa'i kamar mu ce kwano misali mu ɗauke shi mudu guda 60 wani shi ake ce ma'ausuki to sun zo su karɓi rancen wannan buhu ɗaya ko buhu biyu ƙala ka abun sai ka abu ya ce na'am to ba laifi arhinu ne amma ku bani jinginar wani abu tukuna ku bani wani abu naku ya zama jingina kun ga bai hude harkar dukiya ba sa wasa dama da ita sai sai arhinu ne ku bani wato jingina qala ibn maslama sai ibn maslama yace ayyu shay turid me kake so mu baka qala arhinuni nisaakum matan ku za ku bani jinginar mata qala sai ibn maslama sai yace kaifa nurhinuka nisaana wa anta ajmalul arab ya za a mu baka jinginar matan mu kai ku a cikin larabawa ba wanda ya kai ka kyau kana cikin kyawawan larabawa ai ba a ba mutum irinka ajiyar mata ƙala sai ya ce fatur inuni abna akum to ku bani ‘ya'yanku jingina ƙala sai ibn maslama ya ce kaifa nurhinuka abna ana fayu sabbu a hadu ya za mu baka jinginar ‘ya'yanmu a zo nan gaba in sun girmama a zo ana musu gori ana zaginsu a ce ai an babanka ne fa saboda talauci ya kai ka jingina ko yau wato shine kuma kun ga agun larabawa wannan babban abu ne balarabe ba dama ya ba balarabe kawai ba duk dan adam baya san irin wannan abu yau domin zai zama musu tarihi nan gaba komai girman su za a ce nan fa babanka saboda talauci ya dauke kai je kai ka gumba yahude ya kai ka jingina dan a bashi buhu daya ko buhu biyu um kaga wannan zai zama ar fa qala sai cewa yawa fa yuqalu azu a rika cewa ruhina aiwa ne an kai shi jingina bi wusqin aw ne buhu ɗaya ko buhu biyu hadha arun alaina wannan ai cin mutunci ne gare mu abin nan zubda mutunci ne shine ar zubda mutunci ne walakinna nurhinuka la'mata abinda zamu yi mu da abinda zamu baka a matsayin jingina shine makaman mu zamu kawo maka makaman mu sai mu karbi wannan wasuki ko wusqaini sai mu aji kun ga basira da dabara ko yau kaga ta yadda kenan za a taho da makami ba matsala saboda dama shi aka kawo jingina yau alla'ama sai ce ya'ani as-silah abinda ake nufi da la'ama shine as-silah wato makami fawa'adahu an ya'tiyahu shikenan alƙawari shi to shikenan za mu haɗu ka zo ɗin kaga zance ya faɗa za an daidaita wa sana'a abu na'ilata mithla ma sana'a Muhammad ibn Maslamata Abu Na'ila shi ma wancan ɗayan ko ɗaya daga cikin sahabbai shi ma sai ya aikata irin wannan abinda Muhammad ibn Maslama ya aikata amma shi ma ta wata hanyar kuma da wata dabarar faqad ja'a Ka'ban ya zo gun Ka'ab ibn al-Ashraf fatana shada ma'ahu suka yi alƙawari da shi suka rera shine tanashada suka yi inshadin ma'ahu tare da shi a turafal ash'ari gefen waƙoƙi wannan ya kawo waƙa wannan ya kawo waƙa ana rera waƙoƙi suwai atan ‘yan sa'o'i tasgiri ne na sa'a e ɗan wani abu na sa'a ɗaya sun maƙala lahu sannan sai ce da shi wai hak yabin al'ashraf kai canka yabin al'ashraf inni qad ji'tu li hajatin uridu zikra halaka na zo da wata bukata ne ina so in gaya maka faktum anni amma fa karka gaya kowa shine faktum anni ka ɓoye wannan labarin karka gaya ma kowa qala ka abun sai ka abe sai af'alu zan yi ma'ana ba zan yi ba zan gaya kowa din ba na yadda qala abu na'ila shine abu na'ila yace kana qudumu hadha ar-rajuli alaina bala'an wallahi zuwan wannan mutumin ne ya zama mana bala'i yana nufin wa yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zuwan mutumin nan ya zama mana bala'i adatna al-arabu gashi larabawa duk suna gaba da mu waramatna an qausin wahidatin sun taru kansu gaba ɗaya ya haɗu akan su yaƙe mu shine ma'ana ramatna an qausin wahida larabci ne mun wuce shi a baya in ba ku manta ba da kun rubuta wani abu akai ma'ana a larabawa suna amfani da wannan lafazi in aka ce al'umma sun haɗu kakaf akan su yaƙi wani sai a ce ramauhu an ƙausin wahidati yau kamar a ci ma'ana sun yi amfani da baka ɗaya kowa ya harbe shi kaku ba zai yi mutane su amfani da baka ɗaya ba sai sun taru guguda ko yawwa naka larabci ne uslubi ne na abin na larabci shine sai yake cewa ramatna an ƙausin wahidatin wa qata'at anna subula sun yanke mana duk wata hanya ta samun abinci kasuwancin mu ya lalace duk sun mana sa mana takunkumi ba sa mu'amala da mu hatta ba al iyalu har sai daga shi iyalin mu yara duk sun tozarta babu abin da za a ji a wajuhidatil anfusu rayuwa duk ta wahala ma'ana rayukan mu duk suna cikin wahalhalu wa asbahna qad juhidna wa juhida iyaluna mun wayi gari mu rayuwar mu cikin wahala ƴaƴan mu cikin wahala ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة shikenan zance dai ya gudana kamar yadda ya gudana da Muhammad ibn Maslama suka yi wancan shi ma suka yi wannan wa qala Abu Na'ila athna hadithihi a cikin hadisin sa shi Abu Na'ila yake cewa inna ma'i ashaban li ala mithli ra'ayi ni dinnan da kaga nazo na same ka to wannan ra'ayin fa ba ni kadai ne akan wannan ra'ayin ba ma'ana jin wannan takurar da wahalar da muke daga muhammadu ba ni kaɗai ba ne akwai wasu ma muna tare da su kun fahimci wani abin wa qad aradtu an atiyaka bihim kuma na yi niyyar zan zo maka da su tunda ra'ayinmu ɗaya za mu zo ka taimaka mana kaga kenan zai zo shi ma ba shi kaɗai ba ko ba ka ba za a zo da makami kuma za a zo da mutane in Allah maɗauki ya sa mutum a kan hanya to Allah na taimakonsa da dabaru wajen yin abin da zai in ko ya bar hanya Allah duk wayansa sai ga ya ɓata wannan sanannen abu ne ya ce fatabi'uhum wa tuhsinu ilaihim sai ka sayar musu za su sayi wani abu a gunka su ma sai ka sayar musu kuma ka kyautata musu wannan za su zo da sigar za a sayi wani abu tunda kun san yahudawa su suke duk inda suke su suke makalkale tattalin arziki mun sha wannan magana tare da yawwa a duk abin da ake so za ga cewa galibi sai an je gunsu da bashi duk inda za ka samu mutum wanda yake zai rika ba da bashi da ruwa a wani gari da yake akwai yahudu a ciki to za ga yahudi ne mai wannan abu zai bayar da a bashi bashi a biya shi bashi da ruwa wannan al'ada ce tasu har ko da wasu musulmi sun yi to daga gunsu za su ɗauko allah maɗauki ya sauƙi za ga mutane har yanzu ana irin wani abin ko sai ga a wani gari sanannen mutum ba shi da aiki sai wannan kullum yana bin inda ake biyan albashi don zalunci don cuta a ba mutane a tamfa a sayar maka a lokacin bayan an baka bashi mun san dai wannan bai'ul ina kenan yau masu yin wannan abin suna cutar da al'umma kuma suna sa rashin albarka a al'umma al'umma tana shiga tashin hankali saboda irin wannan hali din Allah maɗauki ya raba mu da irinsu to shi ne sai yake cewa wa qad naja ibn maslamata wa abu na'ila ta fi hadha al-hiwar ila ma qasada sun ci nasara su biyun nan da muhammad ibn maslama da abu na'ila wajen a cikin wannan tattaunawa da suka yi zuwa ga abin da suke bukata fa inna ka'ban lan yunkira ma'ahuma as-silaha wal ashaba ba'da hadha al-hiwar ka gani sun ci nasara kasancewar ka'ab ibn ashraf yanzu in ya gansu sun taho da makamai ma da wasu abokansu sun taho ba zai inkari ba wannan ya taho karɓar bashi ne abin da aka yi wannan kuma shi ma wani abu ya zo karɓa ko zai sayi wani abu tare da abokansa da suke ra'ayi guda ra'ayinsu baki ɗaya shi ne ƙuntata wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai yayi musu yawwa da haka shi ko nan da nan zai karbe su cikin kwanciyar hankali wa fi lailatin muqmiratin ana nan sai suka zaɓi wata rana a wani dare mai hasken wata shine muqmira lailatin muqmira dare mai hasken farin wata yawwa lailatar rabi ashar ranar sha hudu min shahar rabi'in al'awwal ranar rabi'in al'awwal sha hudu ga wata a shekara ta uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa madina ijtama'at hadhihi al-mafrazatu wannan group wannan tawaga suka hadu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fashayya'ahum har ya rako su ila baqi'in al-gharqad zuwa abin makabartar baqi mun san makabartar baqi duk wanda dama za shi wannan wannan unguwa ta su ka'ab ibn al-ashraf wanda na baku labari idan mutum ya fito daga masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dama tun da kudancin gabas za shi idan masallacin annabi sallallahu Alaihi wasallam yana kamar haka yana kallon kudu kudu dama shi ne alƙibla ko yawwa a madina kenan to idan ka fito daga masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka yi hagu ga baƙi to kuma unguwar dama a haka take kudancin gabas mun fahimci abin to nan ne gidansu da haka suka bi ta baki sai da ya rako su nan shi sai koma gida su kuma suka kama hanya suka tafi thumma wajjahahum qa'ilan sannan ya shiryar da su yake ba su taujihi da shawarwari qa'ilan yake cewa in taliqu ala ismillahi ku tafi da sunan Allah Allahumma a'inhum ya Allah ka taimake su kaga wannan hali ne na yaki mun fahimci abin yawwa ba hali ne kawai na yin wani abu na mugunta ba ثم رجع إلى بيته سنن يقوم جدنسا وطفق يصلي ويناجي ربه يفارا صلى ينا غانا ودا ubangijinsa طفق ma'ana ja'ala ya fara ya dora ya dosa inji zagi zagi eh wanta hatil mafrazatu ila hisn ka'b ibn al-ashraf suna tafiya suka tafi suka tafi har suka je gidan wannan bawan Allah ka'b ibn al-ashraf fa hatafa bihi abu na'ila abu na'ila ya kira shi irin kiran da suka saba wa junansu yawa ne irin dai kiran ba kawai shiga mun zo yawwa shine hatafa in asali dama shi yasa aka sama waya suna hatif da larabci waya wannan mm eh faqama liyanzila sai ya miƙe dan ya sauko ilaihim zai sauko zuwa gare su domin wurinsa a sama yake tudu ne yawwa kamar ana cewa qal'a inda mutum zai buya ya yi hisin da duk wanda zai zo sai ya hango shi mil biyu ko uku za ka taho wannan wurin duk inda kake sai ya hango ka ba dama ka zo bai sani ba inda har yana saman nan a to shi ne yana shirin zai sakko gare su faƙalat lahum ra'atuhu sai matarsa ta ce wa kana wa kana haditha al'ahdi biha dama ba su daɗe ba da yin aure amarya ce sai ta ce da shi aina ta khuruju hadhihi sa'a a wannan zamanin a wannan lokacin kai ko ina zaka fita a yanzu asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu ad-damu ni ina jin wani sauti kamar jini na diga wannan sautin da nake ji sautin wani abu ne kamar jini na diga take gaya masa qala ka'ab sai ka'ab yake cewa inna ma huwa akhi muhammad ibn maslama ai dan uwana ne Muhammad ibn Maslama wa radi'i da kuma abu dan uwana na shan nono Abu Na'ila sune muka alƙawari da su za su zo innal karima ai shi mutum mai karimci mutum mai daraja law du'iya ila ta'natin ajaba ko an kira shi don a soke shi ne da wani abu sai ya zo shi mutum mai karimci baya kin baki don haka ki kyale ni baki ne suka zo zan je wurin su shi ko saboda karimci dan adam inda mutum mai karimci ne ko sukansa za a yi in an kira shi zuwa yake saboda ba zai rowa ba sun makaraja ilaihim wa huwa mutatayyibun yanfahu ra'suhu ya fita zuwa gare su ya sa turare ƙanshin turaren yana fitowa daga kansa duk ana ji an ce dama ai mun karanta a ko mutum ne mai gayu mai fantamawa kuma dama mai kuɗi ne wa qad kana abu na'ilata qala li ashabihi dama kafin su zo shi abu na'ila ya gaya wa abokan tafiyar wata dabara da za su gata yake cewa idan ma ja'a in ya zo wannan ba lokacin da ya zo ɗin ne fa yake gaya musu ba kafin su zo akan hanya shi abu na'ila ya tsara yadda za a yi yace in na kira shi ya zo fa inni akhidhun bi sha'rihi fa ashummuhu zan kama kansa gashin kansa dan in sansane shi in ce kai a wannan turaren naka masha Allah in yaba wa turarensa fa idza ra'aytumuni istamkantu min ra'sihi in kuka ga na kama kansa sosai ya shigo hannuna fadunakumuhu to na bar muku sauran gangan jikin kawai ku fara duka ku fara sara da takobi kun ga tsarin dabarar ko yawwa shine fadunakum fadribu kaman na miƙo muku shi gashi nan fadribuhu ku sassare shi to wannan dama kisar an yi ta mana ya ba su wannan labarin wannan dabarar sun tsara kafin a zo nan wuri ta falamma nazala ka'abun ilaihim yayin da ka'ab ya sako gare su ta haddatha ma'ahum sa'atan aka zauna aka yar hira tukuna aka saki jiki da juna ya sauko ya gansu su ne dai wannan da suka yi alƙawarin zuwa da makami ba mamaki dama an kawo makami ne don a ba da shi mai jingina za a karbi kayan abinci abokai kuma dama su ma an gaya masa za a zo fiye da mutum ɗaya da haka duk komai yadda aka tsara shi yake gudana sun makala sannan sai abuna ila ya ce hallaka yabin al-ashraf an na tamasha ila shi'ib al-ajus ya aka ibn al-ashraf me zai hana mu dan motsa mu dan zagaya shine na tamasha mu dan yi tafiya haka mu dan zagaya mu dan tattaka shine mu dan yi tattaki kamar da Bahaushe yake cewa ko mu yi tattaki mu dan zagaya dan wani unguwa ko dan wani wuri shi'bil ajuz in an ce shi'ib yar hanya da take tsakanin dutse da dutse yar karama ko yau wato akwai wani wurin sunansa kenan shi'bil ajuz ko mu je can fa na tahaddathu baqiyata lailatina mu dai mu dan kashe sauran daren mu yi hira sosai kala sai ce in shi ito in kun so ba matsala mu je mana fa kharaju yatamashawna sai suka fita suna wannan dan tattaki fa qala abu na'ila sai abu na'ila yace wa huwa fi tariqi yana kan hanya ma'ana suna kan hanya suna tafiya sai ce ma ra'aytuka laylati tiban a'tar yace tunda nake ban taba samun kaina a irin wannan daren ba wajen turare mai tsabar kanshi ban taba jin turare mai tsabar kanshi irin wannan da na ji a wannan daren ba kuna fahimtar abu yau shine ma'ana tsiban turare a atsar mai yawan kanshi wazaha ka'abun bima sami'a ka'ab da ya ji wannan magana zaha sai girman kai ya kama shi ma'ana ya ji daɗi sai ƙara fankama yau ya ji daɗi kansa ya ƙara ɗagawa sama shine ma'ana zaha zuhuwi a larabci shine dama mutum ya rika jiji da kai yawwa yana tafiya haka yana jin shi wani ne yawwa to shine sai ya ji wannan abu a kansa faƙala sai ya ce indi a aƙaru nisa'il arab ai saboda matata a cikin matan larabawa babu wanda ya kaita iya tsara turare da kintsa shi kuma wannan harka ta kasu su ne sannan nan abu ne gun matan larabawa sun iya tsara mun dai magana turare ne da turaren da za a shafa a jiki da wanda za a sa na kanshi a ɗaki sai dai ka je ka yi kwas abunsu waƙala sai ya ce waƙala abu na'ila sai abu na'ila ya ce a ta'azanu li an ashin marasak za ka bani izinin ɗan sansani kanka in ji ƙanshin turaren nan ƙala sai sai na'am yi ƙwarai da gaske fa'adkhala ya da hufi ra'asihi sai shigar da hannunsa cikin kansa fashammahu wa ashamma ashabahu sai shi ya ji da ya ɗebo abin da ya ɗebo shi ma ya miƙawa ya sa ‘yan uwansa da suke tafi da shi su ma suka sunsuna suka ji ƙanshin turaren yadda shi ya jiyo ƙanshin turaren mun gane fin masha sa'atan suka ci gaba da tafiya wani lokaci fin maƙala sai ya ce wa ka'ab ibn al-ashraf shi abu na'ila a'udu in ɗan maimaita mana shi ne ma'ana a'udu in ɗan sake jin turaren nan da allah kala ka abu na'am sai ce ba matsala kaga mutum yana ji an girmama shi yawwa an kai shi matsayin da an ce duk laraba ba wanda ya kai shi kaza da kaza da kaza sai girman kai ya same shi kuma ya ji daɗi kuma zai ƙara sakin jiki da waɗanda suke tare da shi ɗin nan kala na'am sai ce fa adkhala yadahu fi ra'sihi ya sake sa kansa hannunsa kai a kansa ya dan tallafo kan yawwa falam mastamkana minhu ko na tsallake wani abu an yawa na tsallake ko kala ka ina ne qala na'am fa adkhala yadahu fi ra'sihi fa shammahu wa ashamma ashabuhu ko mun wannan yawa thumma masha sa'atan thumma qala sannan sai ya sake cewa a'udu maimaita qala ka abu na'am sai ka abi sai i ba matsala fa ada li mithliha sai ya sake maimaita irin yadda yayi hatta ma'anna har sai da mutumin nan ya nutsu ba wani zancen kuma kokwanton cewa wani abu zai faru tunda ya yi ɗaya ya kuma yi na biyu ya sansani kan nasa ya jawo shi jikinsa ya kusance shi ba abin da ya faru kun ga ai zai saki jiki cewa in an zo na uku ma ba abin da zai faru yau thumma masha sa'atan suka ƙara tafiya thumma qala sai ya sake cewa a'udu in dan maimaita mana qala na'am sai ce i ba matsala fa adkhala yadahu fi ra'sihi sai ya sa hannunsa ya jawo kansa falam mastamkana minhu yayin da ya samu dama ya riko kan sosai ƙala sai ce dunakum aduwallah ga sauran jikin nan na bar muku na makiyin Allah suka gane abin fahtalafat alaihi asyafuhu nan da nan famalan sai ta kubba kowa na kai saransa shine ikhtalafat alaihi asyafuhu ta kubbansa suka rika saba wannan na dagowa wannan na sawa wannan na dagowa wannan na sawa shine ma'anar fahtalafat yawwa lakinnaha lam tughni shay'an amma duk da haka saboda karfin mutumin basu wadatar da shi sun kai shi ƙasa ba fa akhadha muhammad ibn maslamata mighwalan abu shi muhammad ibn maslama ya dauki wata wuka shine mighwalan al mighwalu ay as-sikkin fa wada'ahu fi thannatihi sai sanya akan ƙasan cibiyarsa shine thanna daidai inda mafitsara take abin abin abin me yake cewa inda yi nan ne dai mai kace mara yawo daidai mararsa daidai mara an ce sannan ana nufin mara inda fitsari ke taruwa ko yawwa shi ne ya sa wukar ya caka ta a wannan wurin a jikinsa sun mata hamala alaihi sannan ya karkata a kansa da nauyinsa shi ne ta hamala alaihi ya ɗora nauyinsa a kai hatta balaga ana taho har sai da ya kai wukan nan ta kai mafitar gashin gabansa kaga shi kenan magana ta kai muna fahimta ko fawaqa'a aduwullahi qatilan takenan makiyin Allah ya fadi a wannan wuri bai ƙara yin komai ba wa kana qad saha sayhatan shadidatan afza'at man hawlahu a lokacin nan sai da yi wata ƙara mai tsanani wadda ta tsorata duk wanda ke eriyar kusa da wurin falam yabqa hisnun illa auqadat alaihi niranu babu wani gida a lokacin nan daga irin wannan gidajen na ariyar sai face sun kunna wuta ta alamar bakin ciki ma'ana na nufin daga baki nan da labari ya same su an kashe sai da aka yi masa kukan bakin ciki yan uwansa wanda suke wannan area tare da shi to wa raja'atil mafrazatu wannan tawaga ta dawo wa qad usiba al-harith ibn aus al-harith ibn aus ɗaya daga cikin waɗannan mutane da suka tafi tare da muhammad ibn maslama sai da aka same shi bi zubabi ba'dhi suyufi ashabihi da gefen a wani daga cikin takubban wasu daga cikin mutanen da ake suke tafi tare da shi ma'ana tunda mun san suna da yawa wannan zai kai sara wannan zai kai sara to gefen takobin ɗaya daga cikin su ya sari ɗaya daga cikin su wato al-harith ibn aus aka same shi da kuskure fajuriha aka ji masa ciwo wa nazafa dama ya zubda jini sosai shine nazafa dama jini ya zuba sosai daga jikinsa ya yi bleeding falamma balagatil mafrazatu harratal uraid yayin da wannan tawaga ta kai wurin da ake cema harratal uraid ra'at annal haritha annal haritha laysa ma'ahum sai suka lura cewa harithun nan fa da aka ji masa ciwo fa baya tare da su dan ba san me ya faru ba fa waqafat sa'atan shine suka zauna suka yi ta jiran sa hatta atahum har sai da ya zo musu yatba'u atharahum yana bin diddigin hanyar su har yazo ya same su fahtamaluhu shine suka dauke shi hatta idza balagu baqi al-gharqad har sai da suka zo baqi nan makabartar Madina inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rako su suna zuwa nan kabbaru dukan su suka kabbara Allahu akbar wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takbirahum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kabbara su fa arafa annahum qad qataluhu suka da haka ya san cewa ai sun gama da wancan mutumin fa kabbara annabi ma ya kabbara sallallahu alaihi wasallam falamman tahau ilaihi yayin da suka zo gare shi qala sai sai aflahatil wujuhu Allah ya sa wannan fuskoki su yi nasara su ci nasara a rayuwarsu mana ja'alakumullahu minal muflihin yau qalu sai suka ce wa wajhuka ya rasulullah kai ma fuskarka Allah ya sa ta ci nasara ya rasulullah ma'ana Allah ya baka nasara waramau bi ra'si at-taghiyati bayna yadayhi suka jefar da kan Ka'ab ibn al-Ashraf a gabansa dama sun yanko kan sun taho da shi al'ada ce sananniya a wancan lokaci in aka ce wani ya je ya kashe wani to dama in ya gama sai ya yanko kan dan a tabbatar da cewa ya cancanci domin dama akan ce za a bashi wani kuɗi ko za a bashi wani kaza ko in yayi to ba da za a tabbatar da ya kashe mutum tun da wani lokacin ba irin zamaninmu ne akwai labari yanzu zai yaɗu za a iya ɓuya ma ba a sani ba to sun an saba da irin wannan abu sananne ne sai suka yanko kansa suka zo da shi suka yadda shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan shine sai ke cewa ina ne fahamidallah haka ne ko fahamidallah ala qatlihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah ya yaba wa Allah akan kisan wannan mutumi saboda mummunar halinsa da kuma cutar da addinin Allah da cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yi wata fala ala jurhil harith sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi tofi a ciwon da shi wancan alharith aka ji masa ciwon nan yawwa sai ya tofa sai ya tofi a kan ciwon nasa fabara a take a wurin ya warke kamar ba a yi komai ba kwata-kwata wannan abu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam walam yu'udha ba'dahu bayan nan kuma ba a taba cutar da shi ma'ana ba a cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam kuma da ya taba faɗin wata magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da larabawa da yahudawa kowa sai shiga taitayinsa to dama wannan shine babban darasin a cikin wannan abu in a inda ake irin waɗannan al'amura din kamar da malamai suka tattauna akan wannan mas'ala din ga yahudawa adadi da yawa ga su kafiran maka adadi da yawa ga ƙabilu daban-daban na larabawa sun zagaye madina in ba a ɗauki wani mataki ba fa wannan irin abubuwan za su zo za a razana musulmi kuma ƙila ma lokaci guda za a lankwame su tunda an san an fi su yawa yawa to waɗannan irin abubuwan a wancan lokaci akwai buƙatar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini aka yi su don a sami wannan abu shi yasa yake cewa walamma alimatul yahudu bi masra'i taghiyatiha yayin da yahudawa suka samu labarin cewa wannan jagora nasu bagiya azzalimi ka'ab ibn al-ashraf an kashe shi dabbar ru'bu sai tsoro dabba ya shiga fi qulubihim cikin zukatansu al'anida mai taurin kan nan wato zukata ne dama masu tauri amma duk da haka tsoro ya shiga kansu wa alimu anna rasul sallallahu alaihi wasallam lam lan yatawana fi istikdamil quwwa suka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa zai sassauta ba wajen amfani da ƙarfi hina yara annan nusha la yujdi naf'an yayin da yaga cewa yin nasiha da baki ba zai amfani da komai ba liman yuridu al'abatha bil amni ga duk mutumin da yake son wasa da zaman lafiya wa itharatu littirabati kuma yake so ya tada hankali wa adam ihtiraqi ihtirami al mawathiq da rashin girmama alƙawura falam yuharriku sakinan basu motsa wani abu ba liƙatili tsagiyatihim don haka ba abin da suka yi saboda kisan wannan mutumi da aka yi musu haka suka zauna kowa ya haƙura shi ne ma'ana lam yuharriku sakinan duk wani abu da yake zaman lafiya shiru ba su motsa shi ba ma'ana ba su iya tada wata fitina su ce za su rama ba bal lazimul hudu'a nan da nan duk suka lazimci shiru suka samu natsuwa suka zauna lafiya wa tadhaharu bi ifa'il uhudi suka bayyana bayyana a zahiri kamar su masu cika alƙawari ne wastakanu suka kaskanta wa asra'atil afa'i nan da nan macizai suka yi gaggawa ila juhuriha suka koma ramukan su takhtabi'u fiha suka buya a ciki mun fahimci wannan shi ma Hausa ce yau ba ana nufin macizan ba ana nufin kayan sharri baki ɗaya kowa sai koma da makaminsa aka koma kuma aka saurara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu fa yafi karfin mutane yau tunda dai ga wannan babban mai kuɗi babban mai iya makirsi an je an yi dabarar da aka kashe shi kuma da ba waɗannan da ba irin wannan dabarun aka ba samun damar a yi maganin wancan mutumin zai zama da wahala kasancewar ga yadda yake yana ganin duk wanda zai zo masa ga dabaru ana ba ku labarin hatta rijiyar gidan ga ta a sama ana hangowa amma ba sa ɗibar ruwa ta sama sai lokacin zaman lafiya in ana yaƙi akwai ƙofa ta wurin har shiga mun yi wurin duk da dai ba lallai wadda take nan yanzu ita ce wadda take a wancan lokacin ba mun san zamanin daular turkawa kafin zuwan ali saud irin waɗannan abubuwan na tarihi sun gyaggyara su sun tsatsara su yadda suka karanta a littafi aka sake mai da su yadda suke yawwa to akwai kofa da in ka shiga ciki ga ta nan ga kuma bakin rijiya za a rufe in ka buɗe kamar wani abu uri ne amma rijiya ce don za a ɗebo ruwan sai a buɗe wannan kofar su sha ruwan su kalau dama ga bishiyar da binai a ƙasa ita ma akwai hanyar da za a je wurin ba mai iya wato gano su ballantana da haka za a zauna ko shekara ma'ana za a yi in suna da kayan abinci da daɗu a wurin sun ɓoye za su zauna lafiya kuma ba wanda zai zo a hisari ba zai sa nan da nan su fito har a kama su ba to don haka wannan abun malamai sun tattauna da dama akan kissan nan da darussan da suke ciki la'alla saboda a lokaci ba za mu kai ga mu kai ga wannan din ba amma dai mu karasa wannan abin da yake nan sai mu tsaya a haka darasin gaba za mu yi magana akan maganganun malamai akan darussan da suke cikin wannan kissa din sannan kuma sai mu dora yace wa haka za tafarraga ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu dama shine tafarraga ya samu dama ila hinin zuwa dai dan wani lokaci limuwajahati al-akhtar allati kana yatawaqqa'u huduthaha min kharij al-madina ya samu damar da zai kuma saurari sauran hadarin da zai iya zuwa masa ta wajen madina yanzu cikin madina dai an gama da ita mun fahimci wannan ba wani rikici ba wani damuwa dangane da cikin madina don haka duk wani abu kuma an samu damar da za a iya samun natsuwa a kalli hanyoyin madina a ji labaran abin da zai faru daga wajen madina mai zai iya zuwa na hadari mun gane ai dabarar yawwa to shine sai wa asbaha almuslimuna wa qad takhaffafa anhum kathirun min almata'ib ad-dakhiliyah musulmi suka wayi gari a da yawa daga cikin wahalhalu na cikin gida duk sun yi musu sauƙi yawwa allaci kanu ya tawajjasunaha wanda dama suke tsoron za su auku wa yashummuna ra'ihataha wanda suke jin ƙanshin aukuwarsu irin waɗannan fitinu baina awinatin wa ukhra daga lokaci zuwa lokaci duk wannan abu sai suka samu nutsuwa hankali ya kwanta ya nutsu suka samu nutsuwar cewa insha Allah babu wani abu mummuna da zai faru sai dai kuma a iya tinkarar abin da zai iya zuwa daga wato wajen madina wannan shine karshen kissar kisan ka'ab ibn al-ashraf abin da zai zo mana gaba kuma shine gazwatu baharan sariyatu zaid ibn haritha kafin aje kuma yakin uhudu insha Allah muna fata Allah mu dauki ya kara mana fahimta Allah kara taimakon musulunci da musulmi duk wani abin damuwa da musulmi ke ciki muna fatan allah maɗaukaki ya tsare shi wannan na tambaya malam ina ne akwai wata baiwar allah ba ta da lafiya tana neman addu'a ga 'yan uwa haka kuma wani bawan allah na neman addu'a bisa wata buƙatar tasa tsayi wani kuma malam akwai umarnin jana'iza a bayan masallaci unguwar busa gidan malam ado a matarsa ce ta rasu to allah ya gafarta mata allah ya mata rahama allah sa aljanna sai mako mata wanda kuma suke roƙon addu'a baki ɗayanmu allah ya biya mana buƙatunmu na alheri muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala a duk wanda ke cikin wata damuwa kowace iri ce allah ya yi masa ita damuwar nan ko ta rashin lafiya ko damuwar rashin aikin yi ko damuwar talauci ko wani nasa da ya rasu kowace irin damuwa ce muna roƙon Allah maɗaukaki ya sauƙaƙe wa musulmi damuwarsu Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna roƙonsa roƙo har zuci da ƙasƙantar da kai Allah maɗaukaki ya ƙara tsare mu ya ƙara tsare mana addininmu fitinu da suke aukuwa a wannan ƙasa wanda suke ƙara dawowa da kunno kai muna fatan Allah maɗaukaki da tausayinsa da rahamarsa yi mana maganinsu ya dakatar da su Allah ya ba wa Kano zaman lafiya da kuma sauran jihohin musulmi baki ɗaya ko'ina da dukkan ma ƙasar a ko'ina Allah sa a zauna lafiya kuma kamar da kullum muke kira wajibi mu ƙara kira ‘yan uwa ba mu da wani abu fa da zami da muka mallake shi dangane da waɗannan al'amura da suke faruwa a ƙasarmu irin kowa daga cikinmu ya koma ya ta addu'a abin ya fi yadda mutane suke tsammani ba abin wasa ba ne yauwa abubuwa ne suke aukuwa ba a san mai yinsu ba ba a san wa yake tsara su ba amma natijarsa da muke gani a ƙasa ita ce mu ne muke cutuwa ko ba komai ka kau da idanka daga waye ake tuhuma waye ke yi magana ce dai da take aukuwa cewa mu muke cutuwa haka ne ko ba haka ba mu sunanmu yanzu ko ina a labaran duniya da ake fassarawa da kowanne yare daga bbc ne yare wajen saba'in da wani abu kowanne yare na duniya yanzu yana jin arewacin najeriya arewacin najeriya kullum yau an kashe kullum yau bom ya tashi wannan kuma mu muna ganin a wasu wuraren kamar munan allah maɗauki ya ba mu zaman lafiya kuma muna fata allah maɗauki ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya a wannan jiha tamu ta jigawa amma da yawa daga cikin mutane kasancewar babu komai a gunmu baya jin komai a jikinsa waɗanda suke cikin wannan tashin hankali inda ake yin waɗannan abubuwa abubuwa fa sai ƙara tsayawa suke yi masu kasuwanci suna ƙara dakatar da fito da kayansu kasuwa saboda tsoron a ƙona musu wanda yake da wani abu a sto ba komai yake zuwa da shi ba yanzu kasuwa halin da ake ciki kenan a kano a wurare da yawa mutum ba zai iya fitowa ba sai goma kafin shida dole ya tashi kanan da ba haka aka santa ba in ta rikice ba fa maganar najeriya ce ta rikice ba west africa gaba ɗaya za ta tabu da harkar kasuwanci ko ba haka ba ne don haka wannan abun ba abun wasa ba ne da za mu ko unci ba wai na san ba wasa muka ɗauke shi ba to amma ba abu ne da za mu kyale shi haka ba akwai masu yin abubuwa kowa da abin da yake yi mai ta addu'a hatta manya ba wai ba sa komai ba ne amma kowa da irin halin da yake ciki akwai abin da ke aukuwa wanda ba san shi ba amma wanda suka san abin suna yin gwargwadon abin da za su yi da kuma irin tsoron da suke ciki wanda suke bukatan a yi ta addu'a na fatan fahimci abin yauwa abin ya wuce kamar na gaya mana yadda muke tsammaninsa don haka ba abin da za mu yi in ba addu'ar ba lokaci ya wuce yanzu mu zo mu ta zargin juna ai su wane ne da laifi ai kaza da kaza akwai laifi ba babu ba da mu da kowa da manyan da ƙanana duk akwai amma babban abin da za a yi shine me a koma zuwa ga Allah a yi ta roƙon ubangiji Allah ya dakatar da wannan abu mu kuma duk abin da zai haɗa mana kai kuma mu nisanci duk abin da zai tayar mana fitina komai kankantarta to mu nisance shi domin zamani irin wannan na fitina fitinar da baka tsammaninta dan fada ne tsakaninka da wani rikici ne dan kankani yanzu to akwai abokin gaba can a nesa shi kuma yana neman hanyar da zai samu dama ya shigo ya amfani da wannan sai abin ya zama babba ina fata mun fahimci abu don haka mu dauki halin hakuri da zama lafiya da kowa har Allah madaukaki ya yaye mana wannan damuwa da ake ciki abin ana cewa a wani wuri kaɗan sai ga sai matsowa yake yau ana yi a wuri kaza yau ana yi a wuri kuma daga an fara da wahala ka ji an ce an daina shi yawwa maiduguri yanzu ta zama abin da ta zama in aka ce kano ta zama irin yadda maiduguri ta zama to kuma me ya rage wa mutane don haka jama'a kar mu ɗauki abin nan cewa wai wasu mutane ne suke yin yaƙi ko da gwamnati ko abin nan kai kuma ba ruwanka na sha faɗa muku wannan abu abin ba haka yake ba lamarin ba ka jinsa a labaran duniya amma a ƙasa abin za ka kalla mai yake gudana ne muna fa cutuwa mun fahimci wannan don haka babban abin da za mu yi don allah kowa ya koma ya nutsu sallar daren nan azumi ne addu'o'i ka roƙi ubangiji allah maɗaukaki ya dakatar mana waɗannan al'amura yauwa laifuffuka kuma da muke duka mutuba mu koma ga Allah subhanahu wataala la Allah ya tausaya mana ya dauke mana wannan damuwa domin shi musulunci ba shine zai tabu ba amma musulmi su ne suke tabuwa ko ba haka bane yauwa dan haka duk abin da zamu yi mu ga cewa wannan al'amura sun tsaya ta shawarorin da zamu ba masu karɓar shawara kuma duk abin da zamu yi na haɗin kai don Allah mu taimaka mu samar da haɗin kai a cikin al'ummar mu haɗin kan ma'anarsa ba wai kowa ya watsi da wani abu da yake yadda da shi ba amma duk abin da zai jawo rigima don Allah mu nisance shi domin ba zai mana amfani ba musamman mu masu da'awar sunna in muka lura da waɗannan al'amura da suke faruwa babu wanda ake hari sai mu sauran wanda ba mu ba 'yan gata ne mun fahimci wannan yawwa kuma ko me ya faru a kanmu lamari kan ƙare galibi irin waɗannan a dakatar da karatu a dakatar da kaza yanzu ka je ka ga irin waɗannan abubuwa duk sun zama labari a maiduguri a kano ba dama yanzu a zo a sa darasi tsakanin magariba da isha ana koyawa mutane duk an koma jahilci wanda Allah ya saki da karatu ya samu in ba ta hanyar wasa'il ba yanzu da ake samu a gidajen talabijin ko kuma ta hanyar rediyo shike nan mutum zai zauna ya ji wani abu in ba wannan ba ka tara jama'a ka gaya musu abin da kake so babu shi don haka wanda ke tsammanin wata nasara ce wani yake ci ko yake taimakawa addinin musulunci da wannan gaskiya fa ya kuskure fahimtar mai musulunci ina fata mun fahimci abu to muna fata Allah madauke yi mana maganin waɗannan matsaloli ya kawo su ƙarshe mu kuma Allah ya ba mu tsikewa da tsayawa akan addini da kuma ci gaba da addu'a Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin waɗannan al'amura duk wanda yake ƙulle-ƙullen cutar da musulunci da musulmi a ko'ina yake ko a cikin musulmi yake ko ba a cikin musulmi yake ba ya Allah ka san shi ko mun san shi ko ba mu san shi ba ya Allah muna roƙonka kai mana maganinsa ka jefa masa cutar da za ta zaunar da shi har abada ba zai iya cutar da kowa ba ko kansa ba zai iya cutarwa ba Allah kuma muna roƙonka ka ba mu haɗin kai da son junanmu da natsuwa da kwanciyar hankali su kuma ka ƙara jefa musu duk masu tada wannan fitina ko su wane ne su ba mu ce wane da wane ba ko wani ɓangare ya Allah kowaye mai tada waɗannan al'amura ka sa saɓani a tsakaninsu saɓanin da za su kashe kansu makamansu ya cuce su ya kashe su mu zauna lafiya yauwa Allah ya sani ba mu cuci kowa ba ba wanda aka yi zalunta kaga kenan ashe kuwa wanda mu ne ake zalunta tunda kuma mu ne ake zalunta insha Allah ta'ala Allah zai karba addu'ar mu mu yi tadarrui sosai mu roki ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana waɗannan al'amura wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in